بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا وفي الأرض يرحمكم من في السماء وقال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر ubangiji bai son bayyanawa da suri da abin da yake mara kyau min alkawli daga magana Allah baya son a fuskanci wani da magana wadda ba mai kyau ba min ahadi daga wani waka zancin rubihin da aka ambaci bayyanawa da shi ba wato aiki da mafoma a nan ba a aiki da mafoma a a ko da ma akwai ila ya ka abin da yasa aka kawo magana bayyanawa da shi dan bayyanawa da shi ya fi zama wa banna fiye da koyewa da shi in an bayyana da shi bonna ta fi karuwa amma ko da mutum a zuciyarsa ne ya faɗi magana mara kyau ko ya tunani tunani mara kyau ai ba daidai ba ne bawa na kirki ya zama koyaushe tunaninsa akan alheri ne ya zama koyaushe abin da zuciyarsa take riyawa alheri ne walakin nan jihar abhashu sai dai bayyanawar ya fi muni fayu asabu alaihi wannan ne yasa za a yi azaba ko fayu akibu alaihi Allah yake yin azaba akan akan bayyanawa illa jahara man zulima sai ko bayyanawar wanda aka zalunce shi wanda aka cuta dan ya ce an cuce ni to wannan ba laifi bane tunda ko cutar da aka taba shi aka yi shi har ya sa yi magana fala yu'ahazu shi irin wannan ba a rubansa bil ihbari dan ya bada labari an zulmi zalimi daga zalincin wanda ya zalunce shi dan ya ce wanda ya zalunce ni wannan ba laifi bane wala yazidu alaihi amma fa kada ya kare akai dan ya zalunce ka dubu ɗari tara da dubu casin da tara ba naira dubu kenan ba naira ɗaya ba to ba daidai bane ka ce ya zalunce ka naira dubu dan ka faɗi ka ya zalunce ka naira dubu kai ma ka zalunce shi akan naira ɗaya nan da ka ƙara masa ya wani ya zalunce ka dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara kai kuma ka ce ya zalunce ka naira dubu kaga ka kai kuma ta nan ka zalunce shi sai dai ka faɗa yanda ya zalunce ka ɗari tara nan da casa'in da tara to ka faɗa ya zalunce ni naira ɗari tara da casa'in da tara amma ba dubu ba ka an ya gula kamar ya ce ga sabani wani ya min kwace saraka minni ko ya satar min wato akwai a nan malamai suke faɗin waɗansu gurare wanda a nan riba take halatta kamar misali wannan wanda aka kawo to aka kiyarta wasu guraren a kai kamar misali wanda yake bayyanawa da ayyukan da ba daidai ba to wannan dan an faɗa ma cewa da bai da kirki yana kaza saboda bayyanawa yake baya shayin kowa wannan nan an faɗa ba daidai bane shine fiskam dan an faɗa daidai ne shine ake kira fiskul mujahir fasikancin mai bayyanawa sai wajen fatuwa wajen fatuwa ba laifi dan an faɗa sai kuma ta'arifi yana so a sanar ko kuma wanda aka yi kawo masa shawara cewa yaya zan ba da yata ga wani kasan wanan ga ayyukan da yake munana to wannan nan ka faɗa wanan nan ba wanda za ka ba yanka ba ne wanan nan ba wanda za ka ɗau yanka ka ba shi ba ne don ga wanda yake da wannan ba laifi bari ma abin da yake wajibi kenan a sannan yin da shi ɗin ba laifi shi wanda yake mujahidin da aka fara faɗa wanda aka faɗa wato lagibata a cikin irinsa ne ya zo cewa lagibata lifasikin yi da wanda yake kangararre baya shayin uban kowa yi da wannan ba giba ba ne wanda ibn romi yake wakewa a wajensa da yake zagin wasu mutane na zamaninsu cewa suna juyawa da dukiyoyin jama'a suna abin nan mutane suna cikin wani hali amma su suna ta yake cewa hairu ma fihi mu wala khaira fihi annahum ghairu asimi mu gutari yace fiyayyen abin da yake cikin su shine cewa dan kai da su baka da laifi saboda irin ayyukan da suke muna na ya zama kun ma kai da su ba laifi kai ba shine hairu ma fihi mu ولا خير فيهم أنهم غير آثم المبتاد ويظلون في المنائم واللذات بين الكوائب الأتراب نعم ألبستهم نعم الله هلال البطون من هالرتاب تو وكان الله يوجد بيغشي با سميعا ميجن يكول المظلوم جزنشن وندا أتزالندا وندا أتزالندا ya bar baki ya ce an zalunce ni Allah yana jin sa alima ya sani masani ne bi halin zalimi da halin azzalimi addu'ar wanda aka zalunta an ce ba wani abu da yake shiga tsakaninta da Allah da yayi ne yake tafiya ga Allah ubangiji zai ce la ansurannaka walau ba da hina ba makawa sai na ji ma hakkinka ko da ba yanzu ba ya saka da wanda ya zalunci ya dauka cewa shi ya sha ina tunda ya gamu da addu'ar wanda aka zalunta in tibdo haira in tibdo haira in kuka bayyana abin da yake alheri makana jahalar soli a maimakon a ce ku bayyana da abin da yake mummuna auduhu ko ku ya zama ma alherin da yana ran ko ba ku riga kun bayyana ba wani da yawa yakan tsara ayyuka na alheri to amma don gudun abin da zai zo zai zai zo a rayuwa sai ya boye abin a zuciyarsa wani tayin kai faɗi alherin ma a gaban wani ya ji sai ta kokarin yadda zai juyar da zuciyarka yadda ake shaidanu na aljanu ana shaidanun mutane wani alherin za ka yi yi amma ya ta kokarin juyar da zuciyarka yau wani abu da zaka to ga shi nan dai amma dai ai abubuwan da yawa ko da ka yi kaza ko ai ai kaza ma ake ko wani ma da za ka taimaka ai ga halin da yake haka kawai sai ya yi kokarin yadda zai yi dai ya ga ya toshe kofa alherin nan gare ka to wasu duban irin wannan sau da yawa sai su ne alherin masu boye wani kuma ta yi abin da ya ne alherin yanzu bai riga ya tabbata ba yana tunanin in Allah da ya sa ya ƙarasa tabbata to zai ya sa zai zama ya boye a zuciyarsa to ko dai a wannan halin da yake an boye din auta afu an so im ko kuma kuka yaje daga abin da yake ba daidai ba da aka yi muku ka zulmin abba ku kamar zalincin da ya same ku an zalunce ku amma sai kuka yafe ya yafe wata ke bi mahauyi an gulobe ku ya zama gaba ɗaya ma ku ɗauke zukatan ku daga tuna wannan zaluncin da aka yi muku ya zama kamar ma ba a zalunce ku ba kun ma manta ma da me ake ainihin Allah kana abubuwan da ta biya wa hakika ubangiji bai gushe ba mai yawan yafewa ne yadda duk ka yafe to kai ba Allah sai ya yafe ba bayan da za a yi bawa ya yafe shi kuma zama Allah ya yafe masa ba ai Allah a haƙo bil afu shi ya cancanta da ake ya yafe to kai ma ba ka yafe balle kuma shi kasirar tajawuz ne yawan ya ƙetarewa ne daga laifuffukan da aka yi masa fadira mai iko ne alal intikami bisa cewa ya riki duk wanda ya saba masa wa ma zalika ya afu amma tare da wannan ikon nasa yakan yafe fata hallaku an abinda ma yake yafewar daga gare shi ya fi yawa وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آه فتهلكوا أنتم بأهلاكهم shi yasa ku mutane me ya wajibin ku ku za ku kokari ku ga kun tafi an da dabi'un ubangiji subhanahu wata'ala ko yaushe sunaye na ubangiji da ake ta karantawa babban abin nema daga mutum ya kokari da dabi'antu da abin da wannan sunan yake nunawa yanzu ka zo sallah ka yi bismillah ko ka yi bismillah da wani abu bismillah rahmanir rahim to kai ko ana samun rahmaniyancin daga gare ka ko sai dai kullum kai wa Allah kirari da cewa shi ar-rahmanu ne kana wa Allah kirari da cewa ar-rahimu ne to kai ana samun rahimiyancin daga gare ka ko ko sai dai kai wa Allah kawai kirari ai abin da ake sauraro kai ma a gani din daga gare ka a ganka ka ɗauki wani abu daga siffar rahamaniyancin ka ɗauki wani abu daga siffar rahimiyanci shi ne zamo kowa da zai zauna da kai karuwa yi da kai da zamo wanda kuma yake ya cancanta ya ƙari karuwa ta musamman rahimiyanci kenan to shi ma a ce ya ƙaru da kan karuwa ta musamman bayan karuwa ta gaba ɗaya inda Allah subhanahu wata'ala ya ce rahmanu ne zu rahmatin amatin kuma yake rahimu ne zo rahmatin hasatin to irshadu wannan shiryarwa ne ilal afradi zuwa abin da yake ba da tajwizul adna bayan an halatta wanda yake ba na baya shine wanda aka zalunta ya ce an zalunce shi in ma akwai matakin da zai dauka akan haka ya dauka to amma ka ce gaba daya a kyare ma amma manta to hakan ya fi إن الذين يكفرون بالله ورسله يمنون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يجعلوا بين ذلك مستقبلا إن الذين يكفرون بالله حقيقة أن نسي كافر شوى da Allah بالكفر ببعض رسله dan suke kafircewa da sashen manzanninsa wanda kufru bin rasulin domin kafircewa da manzo daya kufrun bin rasulillah kafircewa ne da manzannin Allah wal kufru bin rasulillah kufrun billah kafircewa ko da manzannin Allah kafircewa ne da Allah wato haka ya fi dacewa a ce wajen yazo masu masu tafi ke sun ce baki ɗayan asalin da suka duba haka aka kawo a nan wanda yadda aka kawo ɗin zahiri ne akwai gyara to da aryawu ta yau yadda ya faɗa bil kufri bi ba'alin rasulihi izil kufri bil rasuli kufrun billahi suke kafircewa da sashen manzanninsa kamar nasara sun yadda da annabi musa sun yadda da annabi isa sun yadda da annaba wanda suke kafin su amma da aka zo magana kan shugaban annabawa manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun ce ba su yadda ba ko kamar yahudu wanda sun yadda da annabi musa sun yadda da irin sa annabi sulaiman da sauran amma sun da annabi isa san san ba su yadda da shi ba ba su yadda da shugaban annabawa ba manzon mu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kafircewa da manzo daya daga manzannin Allah kamar kafircewa da dukkan manzannin ne kafircewa da manzannin Allah kuwa kafircewa ne da Allah tabaraka wa ta'ala in ka ce kare na wanda aka aiko to ba shi kare na ba wanda ya aiko shi kare na in ka ce baka yadda da wanda aka aiko ba to so da ba wai shi ne baka yadda da shi din ba wanda ya aiko shi ne baka yadda da shi ba a wani sulimi da manzannin sa bisa kazirin suke karyata su wani rido na yin faru kuma yana lahi wani sulimi suke nufin su shiga wata hanya da za ta bambance tsakanin Allah da manzo da manzanninsa alhali ko hanyar manzannin Allah ita ce hanyar Allah hanyar Allah ita ce hanyar manzannin Allah ta baraka wa ta'ala wai yuriduna suna suna suna nufin su labarai tsakanin Allah da manzannin sa wai kuluna suna cewa nominu bi ba'ri su dinnan sun imani da wasu a cikin manzannin ina rusuli daga manzannin wanda kuma bari amma ba su yadda da wasu ba minhum a cikin manzannin wai yuriduna an yata yanzu wani zalika sabila suna nufin su dau hanya tsakanin wannan tsakanin kafircin da imani su ba su bayyana a kafirai sak ba su ko ba su imanin sak ba sun ki su ba kafircin suke sak ba su ba imanin suke sak ba to ulai ka bulka su runa haka ulai ka ba su nan da aka ambata humul kafiruna su ne kafirai ba wasu bane kafirai sai waɗannan wato kawo da mai rufasalun da kuma ta'arifin juzu'ain biyu musnadu ilaihi da musnadu duk suka zamo ma'arfa ulaika shine mubtada musnadu ilaihi gashi ya zo sunan ishara alkafiruna shine labarin musnadu ya zo da al to duk yana nuna ta hasisi kamar cewa ba wani bane kafiri sai waɗannan saboda kafircin su ya fi na kowa muni alkamiluna fil kufr masu cika a kafirci izra ibrata bi imanin da wannan imanin su ba a isna da shi tayo abin da yasa aka ce ai kafircin su ma ya fi na kowa muni saboda yaudarar da suke gaban bane dan wanda ya fito a fili yace shi ya kafirta da yadda da abin da kake kai ba to ai shi kenan tun a nan an raba kafa sai ka hanyar ka yi hanyar sa ko kai ga hanyar ka ga hanyar shi ko ga tasa ya ce da mun tun farko bai yadda da kai ba bai yadda da abin da kake kai ba to amma wanda zai ce eh shi ya yarda da abin da kake kai amma ya ringa kawo wasu tsirface-tsirface daban wanda ba a kan haka tafiyar take ba irin wannan ya fi cutarwa saboda zai yaudari mai karancin fahimta zai ringa kawo tarnaki a wajen tafi da lamarin addini shi yasa aka ce to ai irin waɗannan ma in ana neman kafiri to su ne kafirai su ne kafirai na hakika alkamilu na turkuri inda duk inda ake neman kafiri in aka same su an samu cikakken kafiri illa ibrata da imani dan ba suna da imanin su hasa da gaskiya masdarun mu'akkidu liman nuni jumlati qabla fu masdari ne da ya karfafa abinda jumla da ta gabata ta kunsa shine ulaika hum kafiruna wato ya ku zalika haka shi wannan shine ligairihi wa minhum ma yad'unahu muwakkida لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو علي له علي ألف غرفة والثاني كبني أنت حقا صرفة yana da malami ke faɗa to wannan shine madani maquli mutlaki wanda yake ya zo dan takidi ga wani abu daban wato ba ga kansa ba kamar wannan shi yasa yana daga wuraren da yake wajibi ne a shafe amilin masdari yana cikin wuraren da shafi amilin mabdari ya cewa kama a nan uhibbu ko haka na tabbatar da wannan magana an tabbatar da wannan maganar hakikanin tabbatarwa ai haka ai haka ka ai hakun kaunuhum kamilina fil kufri haka ko haka ai haka kaunuhum kamilina fil kufri haka ai zama wasu cikakku a kafirci ya tabbata hakikanin tabbata wa'atanna lil kafirina ubangiji ce mun tana da ko ga duk wanda yake kafiri ai da mun tana da gare su wani kulli kafirin da ma duk wani kafiri sai sanin da aka kawo zahiri inda za a kawo da miri dan a ƙara nuna umumi da an cewa tana lahum sai a dauka ko iyaka su a cikin kafirin aka ta lil kafirina duk ma wani kafiri duk ma wani nau'i na kafiri to Allah ya tada da masa azaba muhina azaba ta wulaƙanci لإهانتهم بالرسل المكرمين domin sun kulakanta manzannin nan manzannin da suke abeban girmamawa wallazina الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتي أجورهم وكان الله غفورا رحيما duk wato daga nan ne aka ce daman duk abin da shari'a ta zo da girmama shi to wulakanta shi yanzu nan zai kai ga mutum mutum da kafirci da ya sa musamman a masabar abu hanifa sai ka ce ai mutum da zai ce ɗan rawanin malami to ya yi ridda saboda malami an allah ne kuma wani abu na saka wulakanta ka ce ɗan rawani wato abin wulakantawa bai isa ba kenan in ka nuna wulaƙanci gare shi ka karyata wanda ya ɗaukaka shi Allah ko ya faɗa ya ɗaukaka shi ya kuma lahu da zina ya rufe illahu da zina aya manu minkum wanda zina utul ilma daraja ta ko wai cikin masallaci an ya ka ce ai wanda ya faɗa haka ya yi rudda saboda masallaci ai babba ne ya sa malaman nawa suke cewa akwai wasu sunayen da ba sa karɓa a yi musu tafsiri akwai sunaye da ba sa karɓa a yi musu tafsiri kamar duk wani abu da shari'a ta zo da girmama shi ba daidai ba ne a ce za a yi masa taskiri kamar masallaci kamar littafi kamar ƙur'ani kamar abin da ya kama da haka ba daidai ba ne a ce za a yi masa tasgiri don yasa tasgiri kama ana nuna bai isa ba ne ko bai kai ba shari'a ce ko ta zo da cewa ya isan ya kan da ya sa kai da kace bai isa ba bai kai ba ka kare ta da ka kare ta da wanda ya zo da cewa ya isan ya kan to wa'atana wallazi na amanu billahi wa rasulihi wanda yake suma da gaskiya da Allah suma da gaskiya da manzanni kullihim suka ba da gaskiya da manzannin Allah gaba daya wala mi farqu bain ahadin minhum tasaba ba ware wani a cikin su ce banda wani ulaika masu wannan sifar sofa yutihim ko sofa nutihim ujuran da sannu za mu ba su ladan su nutihim ne a kira a ko sofa nutihim ujuran shi yasa gyara ne tunda shi ya tafi ne akan kira a mu kawai yana kawo ruwayan warsu ne kawai shi yasa ba ya bace nuni ne nutihim ujuran da sannu za mu ba su ladan su ladan su na nan wajen Allah tabaraka wataala kuma Allah subhanahu wataala ba zai musulunta wani abu a ciki ba zai tauye musu komai a ciki ba sawaba amalihim ladan ayyukansu wa kana Allahu ghafur ubangiji bai gushe ba mai yawan kankarewa ne ga laifukan bayan gafuran da auliya shi mai yawan gafara ne ga masoyansa turu sayyi'at yana boyi yana suturce abin da yake munana nasu wani lokacin ma bawa sai aikata mummunan aiki amma Allah subhanahu wata'ala dan rahamarsa da ya nuna bawan nan ya isa a wajensa sai a sa mala'iku ma da suke tare da shi su manta ba su rubuta ba ga shi fa aikin da suka zo yi kenan kuma ba mantuwa suke ba amma kawai dan a gefen bawa wannan sai ya zama ba su rubuta ba sai an je lahira a takardun aikinsa duk ba wannan amma sai shi da Allah Allah ya tambaye shi bawa na ka tuna ku rana kaza waje kaza kai mun kaza bawa ya rasa yadda zai ce da ubangiji ya na yi yau an yi na sirce ma tun a duniya tun a duniya yi na sirce ma to ya yau zan fallasa haka ai ba haka nake ba ai ni sattaru ne ya sa da na sirce ka a duniya a nan ma gafarta ma zan yi kaje na na ya fi ma to wato wanda yake kenan ya ya sami isa sai fa nu wa kana lahu ghafura rahima me yau din kai ne bi ahli da'atihi ga ma abuta bin sa bi kabuli hasanati yana karɓar kyawawan ayyukan su wata ha yana ninnin kata wannan ma kala habaru yahud yayin da malaman yahudawa suka ce in kunta sadiqan suke cewa da manzon sallallahu alaihi wasallam in dai kai kana da gaskiya mai gaskiya ne fatina lissafi wai a ka zo ka zo man da lissafi jumlatan gaba daya bi haƙƙin samawi ya zama ko rubutun ba na duniya ba tun daga sama ne aka rubutu da Musa kamar yadda annabi Musa aka saukan masa da attaura wadda ita attaura an rubuta ta ne bi haƙƙin ƙudurati wa katabna lahu filal wahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in nazala sai aya ta sauka yas'aluka
تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا فقد سألوا موسى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخرجهم الصالحة منهم ثم اتخذوا الحجر من بعد ما جاءتهم البينات فعصونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا
يسألك يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب أهل الكتاب يهودا سنة تنبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم كتابا من السماء cewa wai ka sauka musu da littafi daga sama jumlata gaba daya ta ma'amzula ala musa yadda aka saukar ga annabi musa ta annuta wannan tambayar taso don zurfafawa ne a taurin kai da ƙoƙarin gajiyarwa in ba haka ba ai saukar da ƙur'ani da aka yi da kaɗan kaɗan ai gata ne babba aka yi wa ɗan adam gata ne babba aka yi wa musulmi don su iya kiyaye ƙur'anin ya zama sun kiyaye tare da aiki da shi wa ƙur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكت وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قرآن نن أن سوكر da shi da kaɗan kaɗan don komai ka karanta daga cikinsa ga mutane su tsaya su gane shi su fahimce shi su haddace shi su yi aiki da shi kafin a saukar da na gaba da gaba ɗaya aka saukar da shi yaushe za su yi aiki da shi lokaci da ai haka din ba zai yiwu ba sai ya zamo kenan abin da ake nufi daga saukar da qur'anin da ya samu ba amma mai taurin kai abin da aka yi masa na gata ma sai ringa cewa shi ba ai daidai ba dan ko yaushe sai ya nuna taurin kan nan sai sa Musa sai ga sun tambaya ya baro magabatan su sun tambaye annabi Musa akbara min zalika magana wacce ta wannan girma azama wanda yake ta fi wannan girma in ma su alaka ha'ula'i ta fi girma daga abin da wa'annan suka tambaye ka hadafi da awwali jinayatin wannan ba shine farkon jinayatin farkon laifin su ba daman sun gaji laifi ya'ya zuriyar wa'anda suke manyan masu laifi ne shi yasa don sun tashi masu laifin ai ba mamaki al'irku da sasa sun tambaya faƙalu magabatan na suka ce da annabi musa arina allah jaharata wai alalle annabi musa ya nuna musu allah kuru-kuru wai ba ganin allah suka kuru-kuru ba su ba za su yi imani ba gashi ba sun je sun ji zancen allah ga a taura an kawo an ta sauka daga wajen allah amma ba su yadda ba wai sai sun ga allah kuru-kuru iyana kuru-kuru kama ya raba aruna bara wairin yadda sashen suke ganin sashi yadda wasu a cikinsu suke ganin wasu ta zato masu sa'ikatu nan take tsawa ta rike su naro wata wuta ce ja'ar mina sama da ta zo daga sama fa alakatun ta alakar da sirri zulmin da sababbin zalincin su bisa annusin da wannan taurin kan nasu da suke bisa alima sahibu ta fuskar tambayar abin da ba daidai ba abin da yake ya koru a tambayar abin da yake ya koru ba daidai ba ne shi yasa su da yawa masu kan ce ai wanda ya roƙi Allah abin da yake an tabbatar da cewa korarre ne to sai a ce ya kafurta kamar da ya roƙi Allah cewa Allah ya aiko annabi yanzu an faɗa cewa annabi an aiko shi shine hataman nabiyina ma kan Muhammadu na ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa hataman nabiyyin to wanda ya roƙi haka ko da yake kudurar Allah ba abin da ya fi karfinta amma tun da an ce mustahili ne don cewa sanin Allah bai rataye da haka ba yayin da za a wani abu ya amko wanda sanin Allah bai rataye da shi ba nufin Allah bai rataye da haka ba yasa ya tambayi mustahili wasu suka ce ai da haka ma sai a ce ya kafurta ya ya ya ya kafurta to ya sun mastahazul ijla sannan suka je dan mariki ilahan a matsayin abin bautawa wato an shafe mabolin ittahazo na biyu shi yasa saboda dalili yanda dan maliki ke faɗa ne wala tu zauna bila dalili su kodu maqulai ne su koda maqulai ne aw maquli sannan an samu su koda maqulin li dalili min ba ma ja tu mul bayyana tu bayan hujjoji sun zo musu almujizatu hujjoji a cikin su guda tara addallati ko addallatu ala sirri musa wanda ta tabbatar da cewa annabi musa ne gaskiya ne manzo ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala manzo wa wahdaniyatillah wanda take tabbatar da cewa Allah makadaici ne wa hadhihi hiya al-jinayatu thaniyatu lahu wannan shine laifi na biyu da suka yi tafa na an zalika ubangiji ubangiji yace amma tare da haka muka yafe su ba da tobatin bayan sun tuba walam nasta'asilhum ba mu tambike su ba ta farula dan baiwa daga wajen Allah wa ataina Musa sultanan mubina muka muka baiwa annabi Musa hujja mabayyaniya alaman halafa gobe wanda suka saba da shi a wata saludan bayyana a dai ko iko wanda yake a fili a kansu yana amara wanda kalli an fitin wanda sun yi mace su da cewa su kashe kawunan su mata a matsayin tuba min ibadatul ijli daga bautar dan malikin da suka yi fada suka bi shi kuwa suka kashe kawunan nasu wa qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتهاذكم الإجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ورفعنا
وقلنا له ادخلوا الباب سجدا وقلنا له لا تعدوا في السر وعلناهم ميثاقا عدوا warafa na farko kuma dora mun daga dutse burbushin su in yi sakin saboda rukun alkawari a kansu liya hafo wato bisa babi ahli nisaki alaihim da saboda rukun alkawari a kansu liya hafo dan su ji tsoro fa ya kabalo su karbi alkawarin wallahi yankuru kada su warware wa izna ta kanar jabala fawqahum ka annahu zullatu aw zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa kunna da muka ce da su ulhulul baba ku shiga kofar garin nan babal kareti babal garin nan wato ko dai ariha ko baitul maqdis sujjada alhali kuna masu sujjada sujudan hina sujjada ta sunkui da kai ba ta dora goshi akan kasa ba wa kunna da muka ce da su ne kuma muka ce da su kuma ala lisani dawud misalin annabi dawud aw ala lisani musa ko ko misalin annabi musa da annabi shar'a sabta kana fi zamani domin tun a zamanin annabi musa ne aka shar'anta wa yahudawa cewa lalle su riƙe ran asabar a matsayin rana mai alfarma muka ce da su walakin walakin al'iti dawo sai dai yin sun a ciki yin shishigin da yin sun a ciki wal masu da kisfe wanda suka yi haka din da ya afko fi zaman dawuda ya afko ne a zamanin annabi dawud ala nabi na wa alaihi salatu wassalam muka ce da su la ta'addu kan ku ketare la ta'addul amra kan ku ketare lamari sabti a game da yin su ranar asabar duk ya ji ta nufi ta fuskar kama kifaye a ranar asabar din nan ku bar cewa za ku yi su a ranar asabar ba a zana min nisa kan galiza mulki alkawari ne karfi daga gare su alhazil ashiya ita su wannan abu ba ba da ƙaruru amma tare da haka suka warware suka warware wannan alkawarin da ke tsakanin su da Allah ana zargin yahudawa bisa alkawarin da suka rika dan Allah amma suka warware kuma kenan wannan ayoyin sun jage za akan duk wanda zai riƙe alkawari bisa aikin bin ya zama ya riƙa ne cewa zai aikin bin nan dan Allah amma haka kawai ya warware yake musamman wanda wani zai zuga shi ya yi alkawari zai aikin kirki ya yi alkawarin kullum zai istighfar ya yi alkawarin kullum zai salati ga annabi ya yi alkawarin kullum zai ce la ilaha illallah amma haka kawai wani ya zuga shi ya ce ai ma ba ma zai tsira ba sai ya bar wannan kaga shi ba irin wannan narko da yahudawa suka samu ya samu a ciki ya samu daga ciki domin ko warware alkawari ne na Allah an faɗa cewa lalle alkawari na Allah a cika shi wa uku bi adillahi idza ahadtu wala tanquru laymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma tusna'una ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi to أبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الذين آمنوا بالحق ويحكمهم وقولهم قلوب ناهم قد طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا an la'ance su an la'anci yahudawa bi ma na ƙarfi da sababin warwarewa alkawarinsu wato nan bi ta ta jarra aka ƙara ma matin za a dace wadda ba ta da baɗin yin aiki ba falam ya ok an amalin kad ulima yadda dan malik yake faɗa a libya ai li wato la'annahu mun la'ance su ne da sababi na ƙarfi da sababin warwarewar su nisa kan alkawarin da ke tsakanin su da Allah wa kubrin bi ayatin la da yadda suka kafice da ayoyin Allah Allah ki munzila ala Musa ayoyin da aka sauka ga annabi Musa wa dalil mulan bi a da hakim da yadda suke kashe annabawa ba da gaskiya ba ta zakariya wa ha kama annabi zakariya kama annabi ya haya a wanda suka zo daga bayan su su da zama zamanin nasu ba annabawa to amma bayan Allah ne kike suke sawa a gaba in taba wata yi su taba inda ba ba ta ba a ta zaki a ta dora kuma matasa a kan cewa in dai ba wa'annan kusa a gaba kuna zuwa ki to ba za ku yi addini ba wajen Allah haka kawai haka gadar wata ɗabi'a ce daga ɗabi'un yahudawa gadar ɗabi'a ce daga ɗabi'un yahudawa wa kaulihim da kuma fadin su qulubuna gulfu wa zakatan su arfe mahjubatun an wa'azuka wa abin tsarewa ce daga dukkan yadin da ake fada za ta yi mata kudu ba ta kiyaye abin da ake fada musu au au ya tulle ilimi ko ko ma'anar ulfur din cewa wai zukatan su ai sun tara ilimi bala hazatu lana ila ilimi kawai za su samu katar ilimin manzo sallallahu alaihi wa sallam irin yadda a yanzu din ma ake samu wasu cikin magadan su wanda za su dinga ganin yau ai kazawa ma bin koyarwa addini ai wani koma baya ne har yanzu kai ya waye ne sai ka koma ga addini addini ya zo ne don aiki ko don nuna mutane sanda ake cikin halin doho amma yanzu gari ai ya waye ai mutum kawai a kyale shi ma zai iya ganowa ya ka fahimta ta mutum ta isan masa babban jari a yau a kyale a kyale a kyale addini a kyale abin nan to bal da ba Allah alaiha bi kufrihim hakika kan ba wai dan arfan take ba a abin da yasa ba a ba sa iya gane abin da ake faɗa musu dan ubangiji ya riga ya yunki bisa zakatan nasu saboda kafircin da suka kafirce da Isa da Annabi Isa fala yu'minu illa billah shi yasa kaɗan ne za a samu wanda za su imani a cikin su samu wanda za su imani a cikin su sai dan kaɗan minhum sai dan kaɗan daga cikin sa'o illa imanin kalila ko ko imanin nasu dan kaɗan ne la ibrata bihi wanda ba za a istina da shi wanda ya yarda da Allah amma bai yarda da manzanni ba to Allah ya imanin nasa da Allah ina koyi in ka ce ka yi imani amma wanda ka ce ka yi imanin da shi ya aiko wanda ya aiko ka ce kai baka yarda da wannan ba to ka yi imani da shi ko ai baka imani da shi ba وبكفرهم Allah an ci Yahudawa da sababin kafircewar da suka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qawli da suke faɗar kuhtanan azima kage mai girma a hakkin sai da tuna Maryam nisbatiha ila zina shine da suke dangana ta zuwa cewa ta yi banna ne da haka ta sami ciki da annabi Isa ba da ma ra'aumin har karamati bayan ku sun ga karamu cewa daga gare ta yasa masu karyata waliyyai na daga baya kakwai mamaki ko ka ai mamaki duk da karamin da Allah ya bayyana a hannun waliyan dan ga magabatansu ga ɗaya daga cikin manyan waje na Allah ita ce sayyida tuna mare wadda dan matsayinta har sura guda aka ambata a Qur'ani da sunanta an faɗe ta guri da yawa da sunanta a Qur'ani wanda ba wata mace da aka fito aka faɗe ta da sunanta a Qur'ani in ba ita ba amma waɗannan magabatan mutanen nan da ake fama da su a yanzu cewa suka yi aiban nama kai har ta samu ciki yasa na daga bayanta sun faɗi haka abin da ya kama da haka a hakkin wani wa'i daga waliyan Allah to Allah akwai mamaki ai ba mamaki ai da man sun gaji wa yancan ne sun gaji wancan ne la tattabi unna sunanan man qablakum irin yadda aka samu mabannata an al'ummar farko to kuma fa cikin ku za a samu za a samu to sun faɗi magana muna a hakkinta duk da karamomin da Allah ya bayyana kullama da halala ya zakar ya ulmi hira ba wajen inda harisa kala ya maryam an ne da ta za kala kuwa min indillah ina la zo mai shawo da sai irin wannan a gaban su ba ake amma tare da haka suka ce ina ai ga abin da ya faru wa qawlihim
وما قتلوه وما ظلموه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ولهم
وقولهم da yadda yahudawa suke faɗa mutahirina suna cika baki sun yi ɓanna amma ganin suke yi daidai ne abu ne ma na a cika baki suke cewa ina ka sanar masiya wai hakika su ne suka kashe annabi isa annabi masihu da wanda yake abin shafewa da albarka isa bin maryama a isa bin maryama annabi isa dan maryam rasulullah wanda yake manzo ne na Allah bi za'amin nasara wai a faɗan nasara wai nasara suna cewa wato wato annabi isa manzo ne na Allah amma su gashi sun kashe kalu hustihza'an suna faɗan wannan dan irki wa zakara lahu ta'zima ubangiji ko sai ya ambace shi da girmamawa aka ambace shi da girmamawa ai bi mazmuhi zalika azzarna ai dai faffakan yahudawa sun kai inda suka kai waɗannan laifuka ne da suka haɗu nasu suka gamu da azab suka yasa suka gamu da azabar Allah qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce takziban lahu karyatawa gare su ke katilihi a game da suka ce sun kashe annabi Isa aka ce wa ma kataluhu karya suke da suka ce annabi Isa ba wa ma salabuhu ba su tsere shi ba walakin shubbiha lahu kitan musu da gani aka al-maqtulu an rikita da su ne game da wanda suka kashe wal maslubu suka tsere wa huwa sahibu shine ɗaya daga cikin su bi isa aka kamanta musu shi yau zamo kamar annabi isa ai alqallahu shabah ai Allah ya sako masa kama da annabi isa fa zannuhu iya suka dauka cewa wannan mutumin nasu annabi isa ne wa huwa shamun shine shamun صاحب عيسى ما بمعنى النبي عيسى الذي أن يلقى عليه شبه عيسى يا يدى أتكم مسا كما دع النبي عيسى ليقتل بسببه dan a kashe shi a maimakon a ce an taɓa annabi isa wato ya ba da kansa ne don ya fanshi annabi isa an munafiku ko ko munafiki ne zaɓa liya rasula isa da ya tafi don ya kashe annabi isa farko ya isa aka daga isa zuwa sama wa ulkiya alaihi shabahu shi ko wannan wanda ya shiga ne ya kashe annabi isa sai Allah ya sanya masa kuma kama da annabi Isa ya zama ya fito mutanensa da suka shigo suka ga ya ya koma annabi Isa a sura ta fito wanda da zina ta da wanda aka samu sabani daga gare su game da lamarin annabi Isa ai shi Isa a cikin lamarin annabi Isa la fi shakkin min suna cikin kokonto daga annabi Isa min kasance game da kashe shi la ya harjuna min hadha shakki ta sa fita daga wannan kokon da zai salafu bayanin illa fil qur'an dan ba inda za a samu warware wannan magana sai a qur'an qur'ani ne ya zo musu da cikakken warwarewa ga maganar nan ta annabi isa wa hum la yu'minuna bi alasu ba su yi bayani da qur'anin ba ba shi kenan ba kuma ma da wanda min ilmin lillahi ba azza ba su da sani game da lamarin annabi isa game da cewa sun kashe shi ba su da tabbas akan cewa lalle lalle sun kashe annabi isa abin da suke dai zarafin zato ne ai lakin sai dai ya tabi una fihi zanna wato illa din istisna'in munqadi ne inda duk istisna'in munqadi ya zo to sai a fassara illa da lakin sai a fassara illa da lakin shine bambancin istisna'in mutasili da kuma munqadi inda wasu malaman da yawa sun ce istisna'in munqadi majazi ne wasu ko sun ce da istisna'in mutasili da haƙƙi da wanda yake haƙiƙin mutas da ita za a yi mutasiri da mukaddin da hakika ne shi ya sa shi shi ita za a yi mutarki ne ya haɗa tsakanin hakiki da wanda yake majazi amma suka ce a na hakika shi ne istisna'i shi a kira munkadi wato na mutasiri shi ne istisna'i amma a kira munkadi istisna'i wannan majazan ne to an faɗa dai cewa wasu man kaɗa to wasu man kaɗa wa ba'ada nafi لو كان نبي كنت هب اتباع متى فلوا ثما قضاء وعن تميم فيه ابدال وقاء to yanda juna maliki ke faɗa ai lakin ya tabi una fihi zanna sai dai suna bin zato ne game da shi Allah zai ta hayya loro wanda suka zata wa ma kasa loro ya kira kai su dinnan ba su kashe annabi isa ba su sakan kan cewa tabbas ba su kashe annabi isa ba hali wannan yakinin din hali ne ai mata yakini na sun alhali suna masu kakantawa cewa annabi isa ne suka kashe au adamu qatlihi mutayaqqan ko ko cewa ba kashe annabi isa ba magana ce wadda take tabbas magana ce wadda take tabbas dan ko ta fito daga alimul gaibi barakallahu sarrafa abin da da abin da ya faru Allah ya ɗauke annabi Isa ne zuwa bigirin girmamawarsa ila mahalli karamati zuwa bigirin girmamawarsa wa kana lawa azza kun ji bushe ba mabuwayi ne la yuqrabu ala ma arada ba a iya rinjayar sabta abin da ya nufa hakima wa nifi sunni a cikin duk abin da yake karat Isa ilai kamar yadda ya daga annabi isa zuwa gare shi isa wannan aya tana cikin ayoyi na qur'ani da suka zo da tabbatar da cewa annabi isa ne ba a kashe shi ba yana nan rayayye an daga shi ne zuwa sama sai a nan gaba kuma allah zai saukar da shi yadda a cikin surutu zoro suke nunawa ولما جاء عيسى بالبينات قال عزيزكم بالكبار بين الخبار الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واعلموا الله ولدي فاختلف الاحزاب من بينهم وانه لعلم للساعه فلا تبتغن بها واتبعون وانه لعلم للساعه hakika zuwa annabi isa alama ce ta cewa sa alkiyama ta matsu annabi isa zai sauko nan gaba sai yanzu hatiman zuhura wa jayatin kama hukimat ra'asan bi ruhin wa kilmat yanda da zai yake faɗa a yakuta to ubangiji ya ɗaukaka shi ne zuwa gare shi wa kana la ubangiji ya tabbata azizan mabuwayi la gurbu alama arada ba wanda ya sai rinjaye shi ba abin da ya nufa a cikin wani ne cikin da abin da yake kamar ɗaukaka ya ta da ya zuwa gare shi akwai hadisai kuma wanda ya kasan kai matsayin tawaturi yanda shawul hafiz abdullahi al-gumari ya yi littafi har guda biyu wato ya yi wanda a cikin littattafan da yake tabbatar da cewa hadisan da suka zo da cewa annabi isa zai dawo sun kai matsayin tawaturi sai daga cikin littafin sai da ya kawo hadisai dari da biyu hadisai daban-daban har guda ɗari da biyu da suke tabbatar da dawowar annabi isa a nan gaba da ya sa masu cewa annabi isa ba zai dawo nan gaba ba suna karyata abin da yake mutawatiri suna karyata abin da yake kaɗi su hutun tunda wa kaɗa ta sirki habarin tawaturi wa sauyi bayan musulmin wa kafiri wa lafi wal ma'ana wa zaka habaru man adatan hizbuhu mumun hazaru yana sai da abin alawi yake faɗa to وإن من أهل الكتاب فأتيا أتين أهل الكتاب إلا ليؤمنن به فيكم والله يا إيمان النبي عيسى قبل موته ko dai kafin mutuwar shi ba kitaban yadda shi mafassuru ya tafi kenan ana yake alkitabi kafin shi ba kitabin ya mutu yana yi ayinu mala'ikatar mauti lokacin da ya gama da aikun mutuwa sun bayyana gare shi kurkuru fala ya fanko imanuhu sannan imaninsa ba zai amfani da wajen da an faɗa wa da sassa tabbata ala zina ya maluna sa hatta za harara adabul mautu qala inni tutula falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana da mutum ya ce imani da azaba ta zo in imanin nasa ina zai kai shi ai ba ma za a saurare shi ba to a wasu malaman tafsirin haka su tafi a kai yadda shi mufassir ya tafi a wasu ko suka ce dabda mawkiyi yi din lamirin annabi isa ne lamirin shi annabi isa ne wato sai an samu sun imani da shi kafin a ce annabi isa yi wafati sanda zai sauka nan gaba sai ya zamo gaba daya ba mai bin addinin nasaranci duk mutane su komo musulunci domin a sannan ko jizya ma kafir yake zai bayar ba za a yadda ba cewa za a koyi musulunta ko a kashe shi shi yasa wa rafi jizya za a ɗauke maganar jizya ba a karɓar jizya daga hannun wani kafiri wai man jami'a ce kuma ana yin shahida ranar alkiyama annabi isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam zai zamo mai shaida a kansu zai shaida a kansu bi ma fa'alu da wanda suka aikata nan ma bu isa ilimi lokacin da aka aiko shi zuwa gare su sai da zulmi Kwallo zumi min alladhina hadu haramna alaihim mun haramta tayyibatin da da dan abubba uhillal lahum da da aka halatta musu bi zulmi da sababin zalunci ai da sababin zulmin azimir da sababin zulmin zalunci mai girma annan tantirin litta azimi an ta zakara ne dan a nuna cewa abin babba ne zaluncin nasu ya kai inda ya kai min al-kaba'iri daga manyan zunubin da suka aikata allati uddat kabul wadda aka faɗa a baya wadda aka faɗa a baya tun daga fakar sa'alu musa akbar min zalika faqalu arina allaha jaharatan sun mata zulhijilla فما نكرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقولهم على مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح duk wa'annan laifukan nasu ne ya sa aka haramta musu wasu abubuwa daɗaɗa wadda da halarce gare su min alkabari allati uddar kan wadda aka faɗa wa aka lissafa ta a baya min allazi na hadu daga wanda suke kiran kansu yahudawa wanda suke cewa su yahudawa ne asalin kalmar hada tuba inna hudna ilayka je da mu mun tuba zuwa gare ka su yahudawa suna da awar cewa su suka tuba da Allah amma kuma sun bi kowa kafircewa da Allah sun bi kowa a wato bautewa daga tsarin Allah ba ma kawai su suna bautewa daga tsarin Allah bane sun bi kowa alkawarin cewa ba za su taɓa yadda abin tsarin Allah ba duk yadda za a yi su jefa taranaki a cikin bin tsarin Allah sai sun jefa a shirin Yahudawa kenan to wannan yasa aka karanta musu abu ba da yawa ya da da wanda da aka halatta musu biyar da tafi kauri ita ce wanda aka faɗa a fadin ubangi wanda zai na hadu haram na kula zai zufurin ta suratun na hali an halatta dai abin da yake wato da hakora a kafafunsa a ga duk waɗanda suke yahudawa kamar raguma ba dama su ragumi an haramta musu cin ragumi wani sadin an sani da lai suka tsira kuma a saboda irin yadda suke kokari su ga sun tsare mutane daga tafarkin Allah dinihi addinin Allah sabbin kasira tsarewa ne yawa auna san kasira ko ko suna tsare mutane da yawa wato shi kasiran din na addini na mal'uki shafaffe an shafe mal'utin nasa amma aka banna a kai to shi mal'utin da aka shafe ta yi ya zamo maf'uli ne mutulaki shine saddan kasira ta yi kuma ya zamo maf'ulu bihi shi ne nasan kasira nasan ne kenan aka shafe in ce saddan ne aka shafe to ya zama maf'uli mutulaki aka shafe in ce nasan kuwa ya zamo maf'ulu bihi ne aka shafe ya an faɗa dai cewa akan shafe na aji akan shafe man'uli ko da yake shafi na fin kaɗan ne ko inda ɗan malam yake faɗa wa mamin al-man'utu wan nafi wakil ya juzu yusu asbuhu wa fin nafi wakil to wa qawlihi wa azimu riba wa azimu riba saboda irin yadda suke cin riba وجنه أنه ألالي أنهن يسرق الكذبة في التوراة أتسم التوراة وهو حرام في سائر الشرائع ربا ba wata shari'a ta Allah da ta zo da halatta ta ba wata shari'a ta Allah da ta zo da halatta riba wa ka da himu amwalin nas saboda su cin dukiyoyin mutane bil batil da banna karrat wata ala al-ahkam kamar karbar cin hanci wajen hukunci wato na littafi zai min abin yanzu wato ya yaɗo a komai ma za a sai ake sai ban samu wani abu ko wanda zai sa hannu a takarda ya sa hannu a takarda sai ya ga wani abu wanda zai sa yaro a makaranta ya sa hannu yaro a makaranta sai ya ga wani abu ya zama komai ma wanda duk wannan ba kowa ya kawo ba ya hudawa aikin yahudawa ne su suka tsora jama'a akan wannan mummunan abu wata za ta kafe ne mun azaba da nima mun tare da azaba mai girma mai raɗaɗi ga wanda suka kafirai daga cikinsu nuna man amana ba adu banda wanda suka imani daga baya wanda suka imani daga baya to aiki kenan da wanda suka baya na ɓanna an yaƙi قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الإسلام يجب ما قبلهم من هذا الزمان من لدى وفي الآخرة على آخرة لكن الراسخون
ويؤمنون الصلاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما to lakinin rasuna sai dai waɗanda suka tabbatattu wato kurashe musulunci ba ko ƙur'ani ba yana sukan mutum ne don cewa shi dan wane ne ba ko a yabe shi don cewa dan wane ne ayyuka na bawa sun suke jawo masa in mutum shi kadai ya za a aiki mummuna sai a zarge shi sai a soke shi in ya aiki kyakkyawa sai a yabe shi in kabila ma ta ce za ta aiki mummuna sai a soke ta in a ciki aka samu ɗaya biyu wanda su suka ce su sun ji sun gani duk da cewa kabila su tana aiki mummuna amma su kyakkyawa za su su sai a ware su kuma adalci na qur'ani adalci na Allah tabaraka wa ta'ala alhakam ubangijin da yake alhakamu ne ya fi kowa iya mulki ya kowa iya hukunci shi yasa nan sai aka ware wa'yansa a cikin yahudawa wanda mafi yawan jama'a su ga abin da suke kai amma kuma su Allah ya musu gauna katar basu za abin wannan abin da jama'a ta su suke kai ba shi yasa nan kamar matashiya ce kuma gabawa kaka ɗauka cewa mutane sun lalace sun abin nan ka kai kai ma ba za ka bi su ai ba komai to ma an ka gyaru me amfanin gyaruwar ka ko a cikin biliyan ne suka lalace kai kadai in ka samu damar ka zo da daidai ka zo da daidai sai ka zama ka tsira wajen Allah sai a ware ka in an zargi biliyan din nan sai a ware ka ake ka ma fa kai banda ka wata nan aka ce lakin ya rasu na filin sai dai wanda suka tabbatattu a ilimi minhum daga cikin yahudawa kabla min salami kama da na salami wal mu'minuna minhum da wanda suka imani daga cikin su wa min al muhajirin wal ansari haka nan ma wanda suka imani daga muhajirai da mutanen madina madina to su wa'annan yominu na bima unzila ilayka so sun yi imani da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablik ko yaushe sun imani suke wato aka kawo labarin musnadun aka kawo shi jumla ko arrasiuna mubtadani dan mubtada ko shi yana nan a matsayin mubtadan sa ko lakin ta shiga masa ko bal ko hal wala yahudu ko kuma humata da hal lakin ala jumlatihi wa bal wa hal yanda a hariri yake fada a mulha ko a tura suna duk mubtada ne jumla yuminuna ita ce labari ita ce musnadu to aka kawo musnadun jumla jumla wadda take fi'iliya kuma wadda ta kunshi fi'ili muradi don ta nuna wato dorewa inda shi murari salihun lilhali wani istijbari a yanzu sun yi imani haka ma a gaba kuma an sake saka musu wani abu wanda yake duk dai daga wajen Allah ne daga wajen manzo ne sallallahu alaihi wasallama to za su yi imani ba wai sun gama imanin ba a koyaushe imanin nasu a cikin tajaddudi yake a cikin surutu yake da tajaddudi yominu sun ba da gaskiya bi ma unzila ilayka da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar kafin kai ya rasulullah wal muqimina salata na yaban masu tsayi da sallah wato anan sai aka yi karo saboda a nuna muhimmancin sallah a duk lamarin addini ba kamar sallah ya sa duk rabe kirayayye ran wanda ya kiraye ba matacce ba to bai da abinci kamar sallah inda maula mushur ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake faɗa wa halqutu ruhin kasalati wa haltara misalan lidorin a zakatin liman safa akwai wani abinci da rai ran da ya kiraye yake ci in ba kamar sallah ai in ka ga mutum yana yin wani makaji game da sallah ko yana wata kasala game da sallah to alamar ran nasa ba rayayye bane yana da rai dai amma ran gashi nan gashi nan da ran rabi raye rabi matacce shi yasa har yake kasara wajen sallah amma ran da yake raye ai sha'awar da yake wa sallah kamar sha'awar jiki ne ga abinci ba abinci ina aka ga nutsuwa to haka ma ran da yake raye in ba sallah ba nutsuwa in ba sallah ba nutsuwa a shi yasa sai aka yi kadwa anan ya yi kama da faɗin mawaƙiya da take cewa la yabi dan qaumin lazina hum صم الإداة وآفة الجزر تجي النازلون النازلين النازلين بكل مغترك والطيبون مآكل الجزر kadu a na farkon da sai annazili na da kulle muku karake ina yaban don duk wajen kamsawa za ta same su ba ba tsorata bane da za su shayin wani za su shayin karkarar wani wadda yabo na ma'ajinar uzuri to walmutuna zakat su ne masu ba da zakat harfin alar rasuna an adabta ne a kan rasuna walmuminu na billahi wanda suka imani da Allah wato suna ba da haƙoƙin mutane in sun ba da haƙoƙi na Allah sallah sai kuma sun ba da haƙoƙin mutane da ke cikin dukiyarsu shine zakka wanda zakkan nan da za a sa bin tsarin ta da ba a samu talauci a cikin musulmi ba da ba a samu talauci a cikin musulmi ba amma rashin bin tsarin zakkan ne da dubu ya ya fi dacewa a sarrafa ta har ya zama musulmi suke fama da talauci wal mu'minuna billahi masu wanda yake sun imani da Allah wal yawmil akhir sun imani da ranar lahira kula da sanu ke mu ajran azima wayannan ba masawa zan ba su lada mai girma huwal jannatu shine aljanna inna
Thank you. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كسنموني مكيو أكي ذلك جواب wannan kamar amsa ce ake bayarwa lissu'ali ahalin kitabi ga tambayar da yahudawa suke cewa an yi nazzala alaihim kitabun cewa ko an yi nazzila alaihim kitabun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauka musu da littafi an yi nazzila alaihim kitabun cewa manzo Allah ya sauka musu da littafi inda aka faɗa ba aka ce to ya rasulullah in ba ka zo musu da littafi gaba ɗaya ba to kai ne farko a manzannin Allah da bai zo da littafi gaba ɗaya ba ai a baya kafin kai an yi wasu annabawan an yi wasu manzannin wanda ba kowanne ne a cikin su ya zo da littafi gaba ɗaya ba akwai ma a cikin su wanda ba a ba shi littafin ba akwai wanda yake an ba shi littafin amma ba gaba ɗaya ba to shi yasa dan kai baka zo da littafi gaba ɗaya ba sai a ce wannan hujja ce ta a ce kai ba manzo bane daga wajen Allah su wa'ancan a ce ba manzanni bane ba daga wajen Allah alhali ko yahudawa da masu faɗa ma wannan magana sun imani da cewa wa'annan dinnan manzanni ne su ma daga wajen Allah to me yasa suke neman su dora ma abin da ba su dora wa wa'ancan ba mu ne muka yi aiki gare ka rasulullah kamar an haina irin yadda muka yi aike an yi ha an misla ihaina wato kafin a nan suna ne yadda za mu ji a karatun farida cewa kafin yakan zo suna ko kama a nan kafin suna ne shi yasa a mahallin nasba yake bisa cewa maf'uli ne mutlaki aike kama aiken da muka yi ila sa'ilil anbiya zuwa sauran annabawa nuhin annabi nuhu annabi yana min bali da annabawan da suka zo daga bayansa almana abinda ake nufi innakum ya mashar da yahudiya ke ka ku jama'ar yahudawa tukuru da bin buwati nuhu kun yadda cewa annabi nuhu annabin Allah ne wal anbiya il maskurina ba'dahu kun yadda da cewa annabawan da za a mata daga baya an ambace shi su ma annabawa ne na Allah wa ma unzila ala ahadin minhum kitabun jumlatan alhali ko ba wani a cikin su da aka ce an sauka masa littafi a gaba daya wa unzila ala yasan injil kuma annabi Isa an sauka masa da injila gaba ɗayan walan tuminu bihi amma kuma so sai imani da shi ashe da ke cewa ma manzo sai ya zo muku da littafi gaba daya ba imanin za ku da shi ba ba imanin da za ku da shi ba dan idan da zuwa da littafin gaba daya shi zai dawo ku imani to ai da kun imani da annabi Isa dan Isa ya zo da injila gaba da wa rasuluna hum mashahirur rusuli wanda aka ambata a wannan ayar su ne wanda suka fi shura a cikin manzanni wani za a saun bi qawlihi wannan ne yasa ubangiji yake bance su inda yake cewa wa auhayna ila ibrahim mun yi aike ga annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il dan sa wa isaka da dai dan nasa shine annabi isa ibnai su da isma'ilu da isa ko ya'ya ne na annabi ibrahim waya akuba mun yi aike ga annabi akub ibni ya ibni isaka dan annabi isaka wala ba'di mun yi aike ga ƴaƴansa auladihi ƴaƴansa wa isa mun yi aike ga annabi isa wa ayyuba da annabi ayyuba yunus da annabi yunus wa haruna da annabi haruna sulaiman da annabi sulaiman wa atana ababu dawud da zabura mun bai wa mahaifin annabi sulaiman shine annabi dawuda mun bashi zabura bil fatih zaburan da fata zaira ismu lilkitab al-mu'ta sunan littafin da aka bayar ne ga annabi Dawud walam yazkur Musa fihi ba ambaci annabi Musa a cikin wayannan annabawan da aka lissafa a nan ba ba ambaci annabi Musa ba cikin annabawan nan da aka lissafa a nan wajen goma sha biyu ko ga annabi Nuhu ga annabi Ibrahim ga annabi Isma'il ga annabi Isa ga annabi Yaqub ga annabi Isa ga annabi ayyub ga annabi yunus ga annabi harun ga annabi sulaimanu ga dawud ga kuma ƴaƴan annabi yaqubu wanda su ba a tsaya faɗar su ba ma da daidai da daidai din su su goma sha ɗaya su goma sha ɗaya dai ko inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wash-shamsa wal-qamara me yasa shi ba a faɗe shi ba yin za ta taurata alaihi jumlatan domin shi an sauka masa da taura ne a gaba daya wazza aminin imanahu dan suna cewa kuma wato za'ami din madufi ne kan inzali dan suna cewa su ai sun yadda da shi suna cewa sun yadda da shi wani iblis zahu bai kaulihi dan kuma a nan gaba za a fito da annabi musa shi kadai a faɗa inda allah yake wa kallama allah musa ta kalima yace sa sallahu bi takalimi dunan dan ke manta gare shi da cewa shi Allah ya yi zance da shi shi da shi banda sauran wa'annan annabawa da manzanni da aka ambata. wa arsalna rusula ubangiji ya ce mun aiko manzanni karka su samu alaika da hakika mun bayyana su da reka ne kabulu tun kafin wannan sura a tun kafin saukar wannan sura ilal ani ilal ani an faɗi wato annabawa goma sha takwas a tilka hujjatuna sai tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'adi ashirin wayar ka sab'atun wa yasa na aisha kadai ta kunshi manzanni goma sha annabawa sha takwas sai kuma guda bakwai cikon guda ashirin da biyar da aka ambata a cikin ƙur'ani ƙur'ani ya zo da ambatan 25 da sunayensu a cikin annabawa da manzannin Allah wasa wal anbiya'i haka nan kuma a cikin suratul anbiya'i wala ila sayyidina ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin ha izu aka ce wallati hasana farja wasa fat haka nan kuma a cikin suratul safat an faɗi sautewa daga annabawa ko walaqad نادينا نوح فلنئم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العزيز الرزوة أكجيك أما تنكس النبي يونس كوف وإن يونس لمن المرسلين إذ ذهب في الفلك المشؤوم فساف كان من المتعبين فالتقى الربوط وهو مليم فلولا أنه كان من المصدقين لا لبث في بني إلهي يبعثونه to da an faɗi isa annabawa a wa'annan surorin wani kula lamar su suna nan amma fa ba dukkan manzannin ne aka faɗa ba ya rasulullah akwai manzannin cewa wanda ba faɗa masu ba kizuya marfu'a dan an rawaito hadisi wanda yake marfu'i an da jimlatar an yayi cewa annabawan da Allah ya aiko mai ato wa na alfan dubu ɗari da dubu ishirin wa rusul جولر منزني كوكور سلمينو وانا سي منزني اكيرسو ثلاثمائة وثلاثة عشرة منزو تريقك دقوم شاؤك عدد أهل بدر إداية وإن دسك على الشياك بدر دقا صحابا منزو الله يدار يبداء دريسو قبادا وكلم الله موسى wato ɗaukaka sahabban nan sai aka sa adadinsu kamar adadin manzannin Allah sai wani ya je yakin bada an faɗa inna la tala ala ali badar fakala lau mu madu ma shaitun fa kai gafar tulakum sai daga baya ga zo ka ce wai kana ganin abin da wane ya a ciki da gyara haba in ba wawa ba wa zai saurare wa zai saurare ka wanda dan a ɗaukaka su sai aka sanya adadin su ya zamo adadin manzannin Allah dan a dan ɗaukakawa ne gare su kuma aka faɗa musu cewa duk abin da ma kuka yi ni in ji ni ba ku da laifi in ji Allah to kai Allah da ake wa laifi ya ce ba ba laifi ba ai masa ba kai kuma ka ce wai ai ma wai ai amma kaga in ba wauta ba me zai sa ma a tsaya sauraron mai faɗi irin wannan magana wakan da mala Musa Ubangiji ya zantar da annabi Musa bila wasidatin ba da wasida ba ta kalimar zantarwa fa za mu ta amala tulwa wanda shine karshen darajojin aiki to martaba da take saman wannan sai kuma martabar wanda ya ga Allah tabaraka wa ta'ala martaba da zanko sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ya same ka shi kadai ne ya samu wannan martaba shi ya sa shi kalimu ne najiyu ne kuma ra'i ne ya ga Allah tabaraka wa ta'ala to
لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما رسلا منزني بدل من رسلا wato badali ne daga rusulan warsulan lam na kasusu warsulan da aka sasna wa alaika iz ya rito wasu mali da ƙarin sifa ta yabo wa huwa sifa yaban ita ce mubashirina wanda ke masu albishir wa munzirina masu gargadi bisawari suna albishir da lada ga wanda ya bambarin Allah wanda ka suna gargadi da azaba ga wanda wato ya saba wa umarnin Allah sai ya sa ga siffar su wanda duk yake so ya tafi bisa kadamin su to sai ya yi hukun da wannan ai wa mutane albishir kuma a gargade su a nuna musu me za su daidai su samu kyakkyawan makoma wajen Allah me za su ba daidai ba ya zamo su samu mummunan makoma wajen Allah arsalna abin ya sa ka aiko manzannin ya lafuna lin nasu Allah ya fice tun ba da wucin nan kada mutane su samu ta cewa a hakka wajen Allah tunda dai Allah ya aiko manzanni an aiko manzanni ba ta ce kai an kyale ka ba da wala wannan alaka biya zamin gauri da kanu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika gauri an nazilla wa nahza ai da ake an riki mutane kafin aiko musu manzanni da mutane sai su ringa cewa a ubangiji ai da su ka aiko mana manzo in ya so ka ga in ba za mu ba abin da ya zo da shi ba amma ka ce za ka rike mu haka to an aiko manzanni sai ne kuma ga kuma aikin na manzannin yana nan yadda ce to ai kai zamanin manzannin ya wuce abin da suka zo da shi din dai kenan gashi tare da kai ba wani abu suka zo da shi ba wannan abin da yake tare da kannan qur'anin nan da hadisan wanda manzanci na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tare da duk manzancin manzannin da suka gabata ulaika allazina hada Allah fa bi hudayhum muqtadi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaje duk manzancin manzancin nan na manzannin da suka gabata gaba daya ga shi kuma qur'ani da hadisi yanzu a tirmidhi abu isa tirmidhi da ya littafinsa sunan tirmidhi yake cewa wannan littafin da na shi na kai malaman gari kaza na kawo malaman gari kaza na kawo malaman gari kaza suka ce ai ya gere yake cewa man kana fi baiti fi baiti ya zarta faka annama fi baiti ne iyun ya takallam wanda yake da littafin nan a gidansa kamar ya ajiye annabi ne yana magana a gidansa eh kamar ya ajiye annabi ne yana magana yasa kowa ma an gargade shi kada ya zama mutane suna da cewa bayan tunda Allah ne ya aiko manzanni sai guru rabbana laula asadalna sulfa na tila ayati wa lakuna minal mu'minin so ba suna sai ya sa muka aiko manzanni ne kare uzure dan a yanki hanzarin mutane wa kana Allahu aziz ubangiji bai kushe ba mabuwayi ne sai mulki a cikin sarautarsa ya alu ma yuridu yana aikata duk abin da ya nufa hakiman wani kuma isni a cikin duk abin da yake aikatawa kai da sa'ilin rusuli kamar yadda ya aiko manzanni aiko manzannin nan abu ne wanda yake ja'izi a hakkin Allah ba wato da bane ba kamar yadda mutazilawa suka tafi a kai ba wa minhu irsalu jami'in rusuli fala wujuba bal bi mahallin farri yadda mai jawhar ta tare da yake bada yana daga abin da yake ja'izi a hakkin Allah aiko baki dai manzanni aiko manzannin nan ba wajibi ne akan Allah ba a Allah aiko manzannin ne dan tsantsan baiwa ta fa a shi ya sa ba wajibi bane ya aiko kamar yadda mu'tazilawa suke fada ya da ni ibtida akali ila ahwalil ma'ad dan hankali a ba zai iya kaiwa gano halayen lahira ba ba zai kai ka gano halaye abubuwa da yawa ba ma ya sa maulan mu shi wa madadi gani radiyallahu ta'ala akwai risala musamman da ya rubuta wanda yake rasi kan malaman ilmul kalami da zai cewa ma wai hankali ai wani abin dogara da shi ne yace ina wani hankali wani hankali ne za a ce za a dogara da shi hankalin ka ko hankalin wanki ko hankalin wancan ko hankalin wanki hankalin wa za a ce abinda za ta yi hankalin ka bai dauka ba hankalin wancan sai ya dauka in ka ce hankali za a dogara da shi to hankalin wa za yake cewa ai da gangan ma aka kyale malaman ilmin kalam ma har suka samu ta cewa a cikin musulunci ai qur'ani da hadisi sun ishi musulmi eh sun ishi musulmi risalar tana nan a cikin jami'u bi maftara min al-ulumi na babban almajirin sa sai imam ibn bin al-bashir to alhamdulillah wala ma nazala